أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بانهك وبك السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu insha Allah za mu ci gaba da karatun na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan littafi mai albarka na arba'un hadis za mu tashi cikin hadisi na goma insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أمسو دقى أبي هريرة يرد الله تتبت أغريش شكما أبو هريرة يا قبات من بياني أكن شدا ما تنبايا قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكي تيرا دا أمنتم الله تتبت أغريش ياتي إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا النبي صلى الله عليه وسلم يسلليني الله ما دوكاكين سركي tsarkakani Allah maɗaukacin sarki tsarkakani la yaqbalu illa tayyiban ubayya amsan sai abun da yake tsarkakakke wa inna Allah ta'ala kuma lalle ne Allah maɗaukakin sarki amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin ya hori muminai da abin da ya hori manzanni da shi to gabanin mu ci gaba muka komo akan la yaqbalu illa tayyiba to ta wannan hanya kamata mu san cewa duk abin da mutum ya san zai fuskanci Allah da shi to ya tabbatar da cewa wannan abin wanda yake tsarkakakke ne dan Allah bai ya amsa abu wanda yake mai dauda eh yanzu misali ruwa wanda yake mai kyau in aka ka ruwa mai kyau aka zuba a cikin shi ba za a iya gane ba ma kawai sai dai ko a ga yawan shi ya karu duk da ma misalin Allah ya fice hakan amma ana ma misali mutum misali dan ya dan gane amma aka ka abu mummuna aka zuba cikin ruwa to ana zuba shi kenan sai a gane saboda ba irin jinsin shi bane to don haka Allah ba a mai ciku-ciku ba a mashi dabara ko a ɗauko wani abu da yake na haram a ce za a yi aikin alkhairi da shi ko wani abu wannan duka ba a yarda ba ka gani can inda ake bayanin mutumin da zai tafi aikin hajji da dukiya ta haram ko da yaushe ce labbaika wa sa'adaika sai Allah ya ce mishi la labbaika wa la sa'adaika subhanallah ka gani kenan haraka ba ta yi ba in ya ce ma Allah na amsa kiran ka Allah kuma na amsa kiran ka sai Allah ya ce ba amshi ba ni kuma labbaikan taka ban amshi sa'adaikan taka ba dan duka an ce shi ma yana daukan ma'anar labbaika da shi ma sa'adaika kenan To, kenan mutum sai ya amsa kiran Allah a cikin hajji ya maimaita shi kuma Allah sai ce bai amshi amsanta shi ba. Saboda ya tahi da dukiya wadda take ta haram. Kenan Allah bayya amsan abu sai abu wanda yake tsarkakakke. To, annabi sallallahu Alaihi wasallam ce kuma lalle ne Allah maɗaukakin sarki ya hori mumine da abin da ya hori manzanni da shi shine wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da mana bayani zai gaya mana me yasa ya ce mana Allah ya hori mu'minai da abin da ya hori manzanni da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الله أكبر تشين النبي كان آية إن ذا مغاني ساء بند الله يهور من ذني لشي هلو يهور مؤمني ما دشي shi ne ai Allah madaukin sarki shi ne ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarkakan abubuwa ko dadanan abubuwa ma'ana abubuwa na halal halal ake nufi wa amalu salihan kuma ku aikata managarcin aiki wannan abin da Allah ya hore manzanni kenan wa qala ta'ala kuma Allah madaukin sarki ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku inda kuka bada gaskiya kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaka ko daɗaɗan abubuwan da muka arzuta ku ma'ana halal kinde to kaga annabi yayi gaskiya da yace mana eh Allah ya hori manzanni ya hori mu'mini da abin da ya hori manzanni da shi kenan wajen wajabtawan cin halal to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sai Allah ya daidaita mu da manzanni ya ya hore su da cin halal mu ma ya hore mu da cin halal don haka wajibi ne wajibi ne mai haka to shi ne kamar yadda can na ɗan ba mu misali don haka da abin da mutum zai yi ya yi ƙoƙari ya tabbata cewa abin nan da zai ci shi to ya tabbata cewa halal ne ba irin wannan zamanin da ake ciki ba kawai mutum komi ya hango a gaban shi sai ya warke shi kamar dabba ko kuma zai tafi ma ya dinga haushi yana nema abin ko menene ma ya ci a ka tabbatar da cewa abin da za ka ci to abu ne wanda yake na halal don wajibi ne Allah ya hore mu da shi kuma sannan za mu ga fa'idan shi a cikin ci gaban hadisi kuma zakarar rajula yake sannan sai ya ambaci wani namiji sannan sai ambaci wani namiji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da labarin wani namiji yutilu safara da yake tsawaitawan bulaguro ash'asa wanda yake mai yakunannen gashi akbara wanda yake ya kwashi kura ya muddu ya daihi yana miƙa hannun shi biyu ila sama'i zuwa sama ya rabbi ya rabbi yana cewa ya ubangiji ya ubangiji wa matma'u wa mat'amuhu afwan wa mat'amuhu haramun annabi ce amma kuma abincin shi haram ne wa mashrabuhu haramun kuma abincin shi ma haram ne wa malbasuhu haramun kuma tufar shi ma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ghudhiya bil haram kuma an ciyar da shi da haram shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'anna yustajabu lahu ƙaƙa ne za a yi a amsa mishi ta gani kenan zancen haram farko annabi ya mana shimfiɗa da cewa dama ga umarnin da Allah ya yi umarnin da ya mana mutum halal irin wanda ya ma manzanni sannan kuma a aikace don mu ga misali annabi sallallahu alaihi sai ba mu labarin wani namiji wanda ke kawai da bulaguro har ya kanshi ya kai diga na a yaku ne ga kura nan da a jikin shi ya daga hannun shi kuma sama yana roƙon Allah yana ya rabbi ya rabbi ga yana a zahirin haka kamar sifofi ya ga masu wanda na mutumin kirki in ya roki Allah Allah zai bashi abin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaman to mutum ne wanda abincin shi haram ne abin shan shi haram ne tufar shi haram ce kuma an ciyar da shi da haram to annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa anna yastajabu lahu kakani za a yi a amsa mishi mana Allah ba sai amsa mishi ba to wannan kuma ai sai mu lura menene sababin duka wannan shine cin haram kinnan wannan ita ce ta hana mishi addu'an shi ta amsu ta haka in dai mutum yana so ya zamanto Allah yana amsa mishi addu'ar shi to sai zamanto mai cin halal ne dan mai cin haram tare da annabi hudu ya ce kakane za a amsa mishi kuma gami da wannan ma akwai labarai da yawa da kisoshi da yawa wanda suke ƙara ƙarfafa wannan zancen na annabi sallallahu da ya gaya mana kamar da shi ma ya karfafar da abin da dama ayoyi suka rage suka faɗi to ko da a ce da ayoyin ma da hadisan annabi muka tsaya da labarin da ya bada to ya isa a ce mu ji tsoro mu firgita mu nisanci kishiyan halal cikin abincinmu mu tabbatar da duk abin da zamu ci to abu ne wanda yake eh, na halal an ce wani lokaci annabi musa alaihi salam ya ya marra ya shuɗe bi rajulin da wani namiji qa'imin yana tsaye da yana roƙon Allah wa yatadarra'u yana kaskantar da kanshi tsawiran lokaci mai tsawo wa huwa yanzuru ilayhi annabi Musa yana duba zuwa gare shi yana ganin mutumin yayi ta yin addu'a yayi ta yi lokaci mai tsawo fa qala Musa sai annabi Musa yace ya rabbi ya ubangiji amma stajabta li abdika shin yanzu baka amsa ma bawan wannan naka fa auha Allah ta'ala ilayhi sai Allah ya kuma annabi Musa ya Musa ya kai Musa innahu law baka lalle ne wannan bawan da a ce zai yi kuka hatta talifat nafsu har ran shi ta hallaka ya ce to wa rafa'a yadahu Allah ya ce kuma da zai daga hannuwan shi hatta balagha ananas sama'i hatta kai can kololuwar sama mastujiba lahu da ba a amsa mishi ba subhanallah qala ya rabbi lima zalika sai annabi Musa ya ce to ya ubangiji menene yasa haka nan قال سي الله يتي لأن في بطنه لأن في بطنه الحرام صور أتين تكين شأكوي حرام وعلى زهره الحرام كما أكن باين شأكوي حرام وفي بيته الحرام كما أجنن شأكوي حرام كدي باكو غير موافا وروي عن سعد بن أبي وقاص كما أرويته لك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يرضى الله تبت أجريش أنه قال يتي يا رسول الله يا مأيكين الله ادعو الله كروك الله an yi ja'alani mustajabar da'awati ya sa ni mai abin amsa ma addu'a in nayi addu'a ta zama to amsarsa a qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sa'ad bin abi waqqas wanda yana da cikin goma nan da aka masa albishir aljanna sai annabi ya ce mishi atib mabamaka ta kun mustajabar da'awa yace to ka tsarkakar da abincinka ma'ana ka dinga cin abinci na halal annabi ce to zaka zama to abin amsa ma addu'a wallazi nafsu muhammadin biyade sallallahu alaihi wasallam annabi ce na rantsi da wanda ran muhammadu take ga ikon shi inna al'abda lalle ne bawa la yaghzifu luqmata al-harama yana jefa loma ta haram fi jawfihi cikin cikin shi ma ya taqabbal minhu 40 yawman abinda zai hana mishi a amshi ibadar shi ta kwana 40 inna lillahi wa inna ilaihi loma ɗaya fa 'yan uwa ta haram wa ayyuma abdin annin sosu ne kuma duk lokacin da wani bawa na bata lahamuhu naman shi ya tsoro min suhafin daga dukiya ta haram irin su rashawa da abin da ya kama da ita annabi ce fannaru auladihi to wuta ita ce mafi kamatuwa da shi hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka in uwa yi kokari dan Allah duk abin da za mu dinga ci mu tabbatar da cewa abu ne wanda yake na halarkin kar a ce riba da wasu abubuwan da suka yi kama da ita abin da Allah ya halitta maka to ka iya mishi eh wannan ai addu'a ayoyi da sun tabbatar da cewa Allah ne amsa addu'a ne kuma Allah bai saba alƙawari amma kuma sai annabi sallallahu alaihi ya ba mu sharhi akan sharuɗan ta kuma eh sharuɗan ta irin su nutsuwa da za a yi da rashin wasa da kuma wannan na rashin cin haram kenan mutum yana ta addu'a take amsuwa kai zargi Allah ya zargi kanshi ko dai tana yawa kamar tun da ake Allah bi amsu du'a min qalbin ghafilin lahin Allah bi amsu addu'a daga zuciya wadda take rab kananna mai wasa kenan dama babu nutsuwa cikin addu'a ko mutum yana wasa bai yawa ta amsa ko kuma a mutum ne mai cin haram kamar nan da aka hudu mutum mai cin haram mai shan haram tufashe haram an tayar da shi da haram tana wa dama tun taso shi ma da haram ya dinga ci to yanzu wannan in yana ta roƙon Allah Allah ba zai amsa mishi kamar wannan wanda annabi ma labarin da kita ya rabbi ya rabbi dan haka mutum yi kokari ya ci halalcin shi wannan shine zai tabbatar mishi da amsawan addu'a a wurin Allah tabaraka wata'ala sannan kuma Allah in yace ya amshi addu'a ba wai lalle ne muga abin da muke so ba a'a in ya amsa kawai ya amsa eh in ya amsa kawai ya amsa dan bai haƙi ya fitar wani hadisi an jabir daga jabir dan abdullahi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki kira da amsa Allah su tabbata a gare shi ya ce inna jibril muwakkalun bi hajatil ibadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ne mala'ika jibril shi aka wakilta da da bukatotin bayi bi hajatil ibadi fa idza da al mu'minu idan bawa mu'mini yayi addu'a qala Allah ta'ala sai Allah madaukin sarki yace ya jibrilu ya kai jibrilu ihbis hajata abdi ka kame buƙatar bawana Allahu akbar mana ka abashi fa inni uhibbuhu saboda lalle ne ni ina son shi inji Allah wa uhibbu sautahu kuma ina son maye shi Allahu akbar to shi yasa nace mana wai Allah ya amsa addu'a kuma ya zamanto ba mu ga abin da muke son ba mu ne muke ganin kamar Allah bai amsa Allah ya riga ya amsa to sai Jibril yake a kame ka a bashi saboda ina son shi kuma ina son mure shi kenan Allah yana so kullum ya dinga roƙon shi wa idza da al kafiru idan kuma kafiri yayi addu'a wa fi riwayatin al fajir a wata riwaya kuma aka ce al fajir idza da al fajir idan mutum mai sabo ya roki Allah qala sai Allah yake ya Jibril ya kai Jibril tabbi hajata abdi ka biya bukatar bawana fa inni ubghiduhu saboda ni ina kin shi wa ubghidu sautahu kuma ina kin murya shi subhanallah da haka kenan eh mu yi kokari yan uwa mu tabbatar da cewa duk abin da muke ci na halal kuma tufan da muke sawa ta halal ne komin mu da muke mu tabbatar da cewa halal ne to wannan kadai zai baka tabbacin amsa addu'anka wurin Allah kuma ka samu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala tun daga horon da annabi ya gaya mana ya tuna mana cewa fa lalle ne Allah ya hore mu mu mu'mini da abin da ya hori manzanni cewa mu dinga cin halal ma'ana kar mu ci haram kenan tunda aka ce lalle ne mu ci halal kenan aka ma an ce mana ne sam sam sam haram mu nisance ta wani zambar zaka yi ka ci dukiya ko dukiyar rashawa wal iyaz billahi ko wani damhara da zaka yi ko sata ko kwace ko cin gololo wanda ya zama ruwan dare ga magari wanda kuma dalilin shi mutum yake hallaka wanda an ga wanda har sun yaƙi ma ana ta suwa na shahidi ne suwa na shahidi ne annabi ce a yake ban da wani wannan bai samu shahada ba saboda ya ci gololo na wata riga a tak sababin ta halaka wani abu wanda akwai haƙƙin ku ne na kai da jama'a kahin a raba sai ka ci wani abu a ciki duka wannan malamai sun fassara cikin gololo kenan saboda shi wanda ai ka gani wani abu ne wanda ya taba ga shi ya yaki an kashe mutane suna muna ana cewa wani ya shahidi amma annabi ya ce a shi wannan bai zama shahidi ba saboda wannan rigan nan guda da ya fita walula tana ya saci wani abu wanda yake kahin araba to an ce irin su wannan na suna da na aure da ake ba da kudin fatiha ko na wasu wanda suke almajirai wanda ba su da imani suke rage shi ma an ce yana cikin jumla irin wannan abu tunda abu ne wanda yake na jama'a in ka zo za a raba da kai kuma sai ka zo ka hudda wani abu kahin ka kafin jama'a to wannan yana hallaka mutane da haka mutane mu kokari mu ci halalakin mu abinda muke ganin cewa halal bata ba mu wallahi haram bata ba mu ko ta taru ma aikin banza ne to Allah kiyaye mu bihi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh